أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة a kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar bayan haka barkamu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masjidu Uthman bin Affan dan ci gaba da karatun mu na rijalun wa nisa'un hawla rasul sallallahu alaihi wa sallam wallafa wa sa'd yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala ina tunanin majalisin mu na 113 ne aka nake sarai muna 20 ga watan rabi'u sani hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 23 ga watan goma a kalandar bature 2024 idan ba a manta ba bancan sati da ya gabata mun kare karatu akan shahsiya ta 32 shine usman bin maz'ud yau da iko Allah za mu tashi kan shakhsiya ta 33 shine Salim Maula Abi Huzaifa Salim yantaccen bawa na Abi Huzaifa bin Utba yarda Allah shi tabbata a gare shi kamar yadda malam ya saba idan yayi bayani akan ko ya kawo sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai mai take ko wani yabo wanda manzan Allah ya ne ko kuma wani abu wanda ya shahara a cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi shi ne abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya haɗa na yabo a kan wannan bawa Allah salim maula abi huzaifa shi ne ke cewa alhamdulillahi lalzai ja'ala fi ummati misluka dukkan yabo da godiya su tabbata ga ubangijinmu da ya kaddara ko ya sanya aka samu irinka a cikin al'ummata salim yana ɗaya daga cikin waɗanda idan suna karanta alkur'ani ko kasu ko baka so ba sai ka tsaya ka saurara irin murya wanda allah ya hore wannan bawan allah shi ne wannan yabo ne wanda manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ga salim godiya da dukkan yabo su tabbata ga ubangiji da ya sanya aka sami irinka a cikin al'ummata kaga wannan ba karamin yabo bane ba shi mai al'ummai ko jagoran al'ummar yana yi maka wannan yabon godiya ta tabbata ga ubangiji ko yabo da godiya su tabbata ga ubangiji da ya kaddara aka sami irinka a cikin al'ummata ka san darajar ka ta kai daraja shi ne ma da ya ci gaba da bayyana mana minas sabiƙin al'awwalin albadariyin almuƙarrabin al'alamina ya ce wannan sahabi salim maula abi uzeba yana ɗaya daga cikin wanda suka yi gabaci wurin shiga wannan addinin da musulunci kuma a kullum idan mun kawo kan matsalar asabiƙin ko asabiƙun zaka samu yabo ne wanda ya kai makurata a wurin yabo saboda ubangiji kullum yana bambantawa tsakankanin wanda suka yi riga riga ya suka shiga wannan addinin ga wanda suka zo yan baya a cikin sahabban baya yiwuwa darajar su ta zo daya la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna baya yiwuwa a hada wanda aka yi gwagwarmayar tauhidi tare da su a garin makka da waɗanda suka zo garin madina da wanda suka zo suka musulunta bayan fatahu makka amma dai dukkansu Allah ya musu tanadi kyakkyawan tanadi ko alkawali wanda yake ta goma shi da za su samu na gidan aljanna dukkansu ubangiji ya musu wannan tanadin da haka wannan sahabi salim yana ɗaya daga cikin wanda suka yi gabaci ko suke da gabaci wurin shiga wannan addinin namu na musulunci kuma baya da haka albadariye yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin badar shi kuma yakin badar kullum muna bayyanawa waɗanda suka halarci yakin badar allah ya gafarta musu abin da ya gabata da abin da za ya zo gaba ka ƙare ka da kewaye-kewayen ka ce kurum waɗanda suka halarci yakin badar 'yan aljanna sabida ai mun yi bayani akan Hatib bin Abi Balta'a abin da ya wakana da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an tugumce shi aka ce wannan Hatib shin kai munafiki ne yace wallahi manzon Allah nayi haka ne ba dan munafiki ba sabida kara na aikata haka Umar yace ka bari nan manzon Allah in hudle in fulle mai kai yake cewa Umar baka sani ba amma alimta anna Allah qad tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum shin baka sani ba Allah ya riga ya yi dubi akan al'amarin mutanen da suka halarci yakin badar yake ce musu ku ku aikata abin da kuka ga dama na riga ya na gafarta muku kaga wa'annan mutane ne wanda suka sha kuma a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ubangiji sai da ya tsintsince ya wawware yayi tamizi tsakankanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ware 310 wani abu a wata riwaya mafi rinjaye 313 wannan su ubangiji sauran sahabbai suna garin Madina a zamani kaga wannan tsari ne na ubangiji wanda ba kowa ya zaba ba da Allah ya nufaci zukatanmu ko zukatanmu da ta kai irin zukatan wancan sahabban alkhairi da ta kai irin zukatan wanda suka halarci yakin badar alkhairi mu ma da ubangiji da ya kaddara muna daga cikinsu sai dai ubangiji ya yi mu da kai wata manufa kuma a tattare da mu amma dai kalkashin soyayya da muke yi wa innan mutanen da neman yarda a gun ubangiji insha Allah za mu kasance tare da su shi ne ce baya da haka al-muqarribin makusanta al'alimin masana ilimi na addinin wannan namu na musulunci yace wasmuhu isunan wannan bawan Allah Salim bin bin Ma'qil Salim bin Ma'qil asluhu min istakhar asalin shi daga naga wani gari ne wanda ake ce mai istakhar ba gari ba ne wanda yake cikin jaziratul arab ba wata can ƙasa ce daga kyautata tsammanin da nake duk da banda da tabbas irin kalma ce ta farisiya rubama can ƙasa ce ta farisawa daga nan ya zo tun da ainihin shi bawa ne shi ne aka ce mai salim maula abi huzaifa salim yantaccen bawa na abi huzaifa bin utuba su da yake a wancan tsarin ana ɗauko mutum daga wata ƙasa in ya kasance yana da balshen bauta ko kuma an yaƙe su an kama su a matsayin fursunan yaƙi sai ya kasance ana yawo da shi ko ana saida shi ana kai shi kasuwa a matsayin bawa ana sayar da shi wani zai tashi daga faris ya zo haggarin madina a nan za a saida shi kamar su salmanul farisi wani kuma za a saida shi a wasu kasashe ko mai shi ya ɗauko shi ya kawo shi garin makka ko kuma ya tafi cin kasuwa can gari ruwan yaman da faris da dimash sai ya saye shi ya taho da shi don garin makka ko garin madina to salim ainihin shi bawa ne kuma matar matar ita matar salim ita wannan subaina ita ta 'yantar da shi da ta ‘yantar da shi maimakon a dangana shi zuwa ga matar abu huzaifa sai ake dangana shi da abu huzaifa kuma da yake kamun aya ta tabanni ta zo na mutum ya ɗauki ɗan wane mai da shi ɗan shi a ringa kiran shi da ɗan shi salim wannan abu huzaifa ya mai da salim matsayin ɗan shi ana kiran shi da salim bin abu huzaifa amma dai da ayar haramcin tabanni ta zo a lokacin nan sai koma washe salim maula abu huzaifa kenan yantaccen bawa na abi huzaifa ni'imar shi tana komawa zuwa ga abi huzaifa da matar shi shine malam yake cewa wa ala aba huzaifa ya kasance yantaccen bawa ne na abu huzaifa shine abu huzaifa bin utba wa innamal ladhi a'taqatuhu hiya subaina binti ya'ar al-ansariyya wadda ta yantar da shi ita ce subaina bintu ya'ar asalinta mutumin garin madina ce idan ka ji ya'ar dangane ne zuwa ga banu isra'ila rubama ta kasance daga cikin dangin yahuda wanda suka zo suka zamna garin madina daga nan ya aure ta ya tayi da ita garin makka shi ne yake cewa zaujatu abi huzaifa ita wannan subaina matar abi huzaifa bin utba wa tabannahu abu huzaifa abu huzaifa yayi tabannin shi ya rike shi a matsayin da kamar yadda muka bayyana a jahiliyya wane yana iya ganin wane ya ce ko yaro ya burge shi ko kuma wani ‘yantaccen bawa yaro ne in aka kawo shi sai a ce to shi kenan wannan daga yau kai ba matsayin bawa kake mu ‘yanta ka kuma a matsayin ɗanmu kake kama abin da yawa kare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ‘yantaccen bawan shi zaidu bin haritha ga abin da yawa kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo yana matsayin bawa ƙarƙashin manzo Allah manzo Allah ya ‘yantar da shi kuma ya ɗauke shi ya rike shi a matsayin ɗa har zuwa lokacin da ubangiji ya saukar da ayar da zake cikin suratul ahzab aya ta biyar yake cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum yake cewa ku kiraye su da sunan iyayensu kada ku sake ku kiraye dan wani ba dan da ba naka ba ka kiraye shi da sunan danka wannan haramun ne katsara a cikin shari'a kuma wannan lokacin zaka ga wani yana ganganci ya dauki dan wani ko wani maraye ya shahi takardun aihuwar shi ya sanya da sunan shi wannan ganganci ne kuma shari'a bata baka damar haka ba ta haramta maka qat'an wani ba dan komi zai yi haka ba saboda wannan yin shi indemnitation shi ta su karu prison charge shi ta karu wane ne da wane ne dai ba dan komi ba saboda wannan kudin yake yiwa ya keta haddin shari'a ya aiwatar da abinda ba haka ba abinda aka haramta mai a cikin addinin musulunci wannan an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kashedi akan haka ku kiraye su da sunan iyayensu kada ka dauki wata takarda ka dora dan wane a matsayin danka wannan haramun ne qat'an ku kiraye su da sunan iyayensu in ku san sunayen sunayen iyayensu ba to ku kiraye su da da matsayin ɗan uwanku wani dan uwan wani yake cewa idan kuma ko kuma ku kiraye su da mawali ɗinku majibinta ko kuma ƴantaccen bayinku wani ƴantaccen bawon wani in han ma ba san iyayensu ba ya ce huwa aksadu inda Allah wannan shi yayi daidai shi ne adalci a gun ubangiji dan wani bai kasancewa ɗanka sai dai ka ɗauke shi ka yi mai amfanin da za ka yi mai amma dai har abada ba zai kasance ɗanka ba kuma haramun ne ka kiraye shi da sunan ɗanka wannan shi ne adalci da ubangiji ya bayyana mana ko ya ko hukunci wanda ubangiji ya gindaya mana wajibi ne mu ta yi a kan shi kuma dalilin haka dan a ƙara tabbatar wa al'umma wannan jahiliya an riga ya an roga zata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka umurce shi ya auri matar Zaidu dan a nuna maka inda dan shi ne ya yi ya armu ya armu matar shi ko a jahiliya ba a wannan gangancin farantana a shari'a ta musulunci shari'a wadda take saliha li kulli zamanin wa makani aka haramta ne kuma aka ce ne ya auri ya auri matar Zaidu inda ɗan shi ne da abin da baya kasance ba shi ne ubangiji yake bayyana mana a cikin ahzabi falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnaka hali kai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara yake cewa lokacin da zaid ya gama bukatun shi da matar shi ya sake ta a lokacin nan ubangiji a saman bakwai ya daura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama auren wannan a lokacin nan ubangiji ya daurawa zai ya daurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama auren auren auren Zainab bintu Jahash yake cewa ba don komi ba dan ya kasance su waɗannan wanda suke kiran mawalin su entattun bayan su da sunan diyan su ba wani laifi idan sun saki matekun su ku ku zo ku aura a matsayin ku da uwayen gidajen su ko waliyan ni'imar su kaga wannan shari'a ce duk dan a tabbatar maka wannan abin qat'an haramun ne baya yiwa dan wane ka da shi dan ka ringa kiran shi da sunanka wannan haramun ne qat'an yake cewa qala ibnu umar ibnu umar yake cewa kana salim ya ummul muhajirina min makka salim mauda abi huzaifa yana limanta wa'inda suka yi hijira daga garin makka hatta qadimal madina har sai da suka iso garin madina da suka kamo hanya ko a lokacin da suke da gungunsu suke iya yin jam'i salim maula abi huzaifa lokacin da manzo Allah baya nan shi yake jagoran shi yake limanta sa sallah yake cewa li annahu kana aqra'ahu saboda salim ya yi su sanin alkur'ani shi kuma hadisi abdullahi bin abbasin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito daga gun manzo Allah yake cewa ya ummukum aqra'ukum likitabillahi in aka zo za a yi limanci to wanda ya yi ku sanin alkur'ani shi za ya limance ku a ga wannan kullun sabawa wannan sunnan muke ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda muna ganin wani latijo wani kaza ne wani kaza ne wannan yayi mu ce a mun kaddamar da shi ko kuma a kullun idan muka zo shi za ya limance mu illa hala istisna'iyya idan ya kasance wanda yake jagoranta ya sanya shi ya kasance shine limamin ku ratibi a wannan masallacin Allah ya sanya ka kai dan bakura ilimi idan ka zo shi zai jagorance ka sallah sabida sabida hukunci ne wannan wanda jagora ya ayyana shi a matsayin shi ya kasance shine limamin ku amma dai ana cikin tahiya ko kuna da tawaga ko kuma aka ce za a zo a zaɓi wanda zai yi limanci a wannan wurin to za a leƙa cancanta wanda ya yi kowa sanin alƙur'ani idan ya kasance an samu wane da wane dukkansu maharata alkur'ani ne sun yi randebu a izisantun kuma kowanne zai iya zama ya karanta maka daga fatiha zuwa nasi a kan shi wancan shi ma yana iya yin haka to sai a lega a gani wane ne mafi sanin sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah zai kaddara wuri ɗaya suka yi karatu dukkan sa sahihul bukhari suka hardace to a lokacin nan sai a lega a gani waye ya gabaci wurin shiga wannan addinin na musulunci idan kuma dukkansu a cikin addinin aka ahe su sai a leƙa to wane ne ya yi shekaru sai a ƙaddamar da wanda ya yi shekaru akan wanda yake ƙasa da shi shi ne yake cewa salim a wannan lokacin ya yi su sanin alƙur'ani ya yi su har da ta alƙur'ani wa fihim abubakar wa umar a cikin tawagar wa'inda suka yi hijira da kai abubakar da kai umar ka gani ba su ce ba ni abokin manzan Allah ne ni masoyin manzan Allah ne ni sarkin manzan Allah ne don ya sanya kai yaro intaccen bawa za ka zo ka wannan in mana a'a shiga gaba ka ja musalla a ga wannan shi zai nuna maka wai addini ba laikawa ake kai dan wani ne ba isilinka daga ina ka huto ba a'a dukkan mu ɗaya muke la farqa li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwallahi azza wa jalla manzo Allah yake bayyana wannan babu bambanci tsakanin baki da wari babu bambanci tsakanin balarabe da wanda yake bubawa wanda ba balarabe ba kurum abin da yake bambanta ku abin ubangijin ku shine tsoron ubangiji inna akramakum indallahi atqakum mafi karamci mafi daraja a gunku a gun ubangiji a cikin ku shine wanda yake ku tsoron Allah wannan ita ce ka'ida kada wani abu ya rude ka kai dan gidan wane ne kai kaza ne kai kaza ne mu ne addini ai baban mu ya kawo addini garan da mu ya kamata mu jagoranci addini wannan rudu ne ka tsaya kai abin da ya dace in Allah ya kaddara kana da rabo a cikin wannan al'amarin zaka samu rabanka ba wanda isa ya hana ka abu ne wanda ubangiji ya riga ya hukunta maka ya rubuta maka la mahalata ya kasa shi in kuma ba ka rarrabo a ciki in ya kai in saman bakwan nan za ta haɗu da ƙasan bakwai wallahi ba za ka taɓa samun wannan abin ba sai abin da ubangiji ya riga ya rubuta maka ita ɗaukaka ta kowace hanya ɓangaren ilimi ɓangaren jagoranci ɓangaren kaza ɓangaren dukiya ɓangaren umma ɓangaren menene wannan tana hannun ubangiji ƙulillahumma malikan mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ka gani dalilin ya sanya aka sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan da wannan ayar lokacin da suke ta kai kawo kuffar kuffar quraish kahurun quraishawa suna ta kai kawo suna cewa ai wannan alqur'ani لولا نزل هذا القرآن على على رجل من القريتين عظيم suka ce mu wannan bawa Allah mu da kuke gare shi wa maraye ne ba uwa ba uba ba haka ne tashi wa ba dan kowa ba a ce wai shine annabi shi zai jagorance mu ce inda ma a ce wannan alkur'anin da yake tutiya an sabkar me daga saman bakwai da gun ubangijin shi ta hanyar jibril inda ma a ce an sabkar da shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan ƙabilun nan namu guda biyu a sabkarwa wani daga ciki suke nuni suke cewa kamar walid bin muhira ka gani mutum ne yana da dukiya mutum ne jagora ɗan asali mutum ne mai dukiya mutum ne mai iya inda ire-irensu aka sauka da mun yi imani mana ya za a yi wani bawa wannan marayi a ce wai shi wanda bai da kowa makiyayi shine ubangiji ya musu a togaciya ahum yaqsimuna rahmat rabbik wai su ne suke raba rahamar ubangijinka su kasa su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un mimma yajma'un yace mu ne masu rabawa in muka ga dama mu sabkar da ita a gidansu wane wanan nan shi zai kasance jagora in ubangijin ya ga dama duk haɗin garin nan sai ya dangana ƙauyen ƙayau wanda idan aka baka mota aka ce ka ta yi sai ka ɓace daga nan ubangiji zai zakulo wanda zai zo ya jagorance ku ya yi abin da ya ga dama akan ku ba wanda ya isa ya ɗaga mai karanka ya ɗaga mai yatsa akan abin da yake aikatawa ko ka yi magana a bayan idan shi idan ya zo gaba da gaba baka isa ka maimaita ba wannan tsari ne na ubangiji mu muke rabawa mu kai ta gidansu ne mu bawa wane a cikin gidansu wane ma mu zaɓi wane mu bashi hatta da abin da za ku ci mu muke rabawa wanda muka ga dama mu bashi ya ci mai daɗi wanda kuma ga dama mu haɗa mai dissa ya ci kuma bayan da ya iya ba inda zai kai ƙara kuma baya da haka rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat mu muke ɗagawa wani akan wani wani ya kasance ya huce wani mataki za ku zo ku yi karatu tare ya kasance in ana wani abu kai ne ka gwada me yake kai labari kullum shi ne darne yanku amma dai ubangiji idan ya tashi ba da matsayin sai ku zo sarbis guda shi ne daidai inka da kai wani abin da za ka yi baka da wata dubara ba wani ƙarfi kurum tilis ka maida wa allah al'amari ya daga darajar wani akan wani wannan nan yana tunanin ciki ɗaya suka huto a kai a lokaci ne aka aihe su wannan ya huto shi ma ya biyo bayan shi amma ni za ka ga darajar wani a kan wani wanan nan sai ya samu sannan wani ya ci abinci ya ce ba don komi ba yadda kai da ba abin ba don su hariya wa'ansu za su ɗauki shashe zai ɗauki zai ɗauki shashe abokin izgili abokin hasada abokin gaba wannan ita ce jarrabawa kowa da abin da ubangiji ya tanada ne to lokacin da suke wannan tutiyar su kafirai a aida wani aka bawa da wani aka ba annabcin nan da mun yi imani shine ubangiji ya sabkarwa manzo Allah yake cewa ka haɗi musu lalle ubangijinka shine mamallakin masu mulki duk wani mulki daukaka a nan rayuwar duniya ko kuma a gobe kiyama shi je yake jujjuya al'amurrukan shi abin da ya gada ba kai a nan duniya duk wanda ya bawa mulki mulki ne ramzi kurum dan dan dan dan dan dan dan wani abin ne aka baka aka ce maka ka tayi muga iyawarka ka tahi diddan gobe kiyama ni maka hisabi da irin jagorancin da muka dan baka shine mamallakin masu mulki ko da kai wani mai mulki wanda yake saman ubangiji babu shi a nan duniya kuma gobe kiyama zai tabbatar da gazawanmu lalle wannan mulkin da aka bamu ramzi ne yake cewa limanil mulku yau wane ne mamallakin wannan ranar da kai wanda ya isa ya ɗan kai shi ya bada ya bada maskona ya ce a ubangiji niwa ina da da kai wani ɗan gari wanda ake kiran shi da magaran na ɗan rike shi lokaci kaza ba wanda ya isa ya ɗan kan shi sai dai ya amsa wa kan shi ya ce lillahi wahidin kafa اقتربت صلاة العشاء mabuwayi akan komai wanda yake gagara ba dau wanda yake da mulki wanzance ilal abad yake cewa to ka faɗi musu malikal mulk tuktil mulka man tasha kaga wannan mulkin da ake rabawa wani a dan bashi daidai nan wani a bashi daidai nan wani unguwa za a bashi wani makaranta za a bashi wani lakwal za a bashi wani gari za a bashi wani ƙasa za a bashi kai wani duniyar za a bashi yake cewa yana badawa ga wanda ya ga dama kuma kakka taba tunanin a kai kai mai yawaita sallah kai mai yawaita kaza kai mai yawaita kadan me sanya bai baka ba wannan jarrabawa ce da a bakan ba dan a jarrabe ka ne an bakan ma dan a jarrabe ka ne a ga wani hali za ka shiga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi mana duk wanda ya nemi wannan al'amarin kada ku sake ku bashi kuma a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya nuna ma yana so manzo Allah haramta me yake saboda kadda a jarrabe shi akan wannan mulkin ya kasance mai hasara shi sanya ai ubangiji yake bayyana mana waɗanda aka ba su mulkin a lokacin da aka ba su littattafansu na hannunsu na hagun za su ringa cewa halaka anni sultaniya ai wannan mulkin da aka bani ya riga ya halakar da ni gashi nan da ban samu mulkin ba da yanzu da na samu littafi na ta hannuna na dama sai gashi nan yana kuka akan wannan mulkin halaka anni sulbaniya ya ce mai to khuzuhu fa gulluhu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi alazim dama da ya amshi mulkin da ya nema ba wai dan Allah bai nema ba dan ya kasance su ne masu zartar da hukunci su ne masu daukaka su ne masu dukiya su ne masu sawa ai ahana Allah ya kiyaye mu shi ne yake cewa shi ne mai daga ya ba wa wanda ya ga dawo mulki ya hana wanda ya ga dawo mulki ka nema din ubangiji ya hana ka wai ka kai tunanin don baya son ka takan yi soyayyar ce ta sanya ubangiji ya haramta baka samun wannan abin takan yi kuma soyayyar ce ubangiji ta sanya ya baka dan ya jarrabe ka ko kuma dan ya umurce ka ko ya tilasta ka ko ya jarrabe ka akan wani gyara da kake tunanin ka gyara idan ka zo wurin shin ka gyara ko baka gyara ba wannan duka tsari ne na ubangiji kuma hinda ya ga dama yake aiwatar da abin shi sannan yake cewa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha ubangiji kai kake daga wanda kaga dama ka kaskantar da wanda kaga dama shine yake tabbatar mana a cikin a cikin a cikin suratul fatir innal izzata lillahi jami'a dukkan wata daukaka tana komawa ne zuwa ga ubangiji in kaga ka samu to daga Allah ne in kaga ka rasa dan ba shine mai badawa kuma bai yi niyyar ya baka ba da haka bai baka ba da haka ka ƙara da hakuri zai kasance maka alkhairi a rayuwarka ta yau ta gobe kiyama Allah ya datar da mu kaga yan maula ne yantaccen bawa ne amma dai ga shi ubangiji ya ɗaukaka shi a wurin waɗanda suke yantar da shi shi yake musu sallah wata soyayya da Allah ya kulla tsakankanin abu huzaifa da salim shine bayan abu huzaifa ya yi yunkurin ya ɗauke shi a matsayin da addini ya haramta mai abu huzaifa dalilin soyayya ta take tsakankanin shi da shi da salim ba su taɓa rabuwa ba har ya kasance abu huzaifa kaga shi ne wanda ya yantar da shi ko shi ne waliyin al'amarin shi kullum buri yake yi su mutu tare da salim kaga soyayya ka kai tunanin aha ni wane ne a dalilin ni wane ne wannan bawa na ne ba ni ba shi ko mu'amala ta kullum zai tsaya a matsayin yaro na ka koma kan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake umurtar uwayen gida akan bayansu yake cewa kada ku dora musu aikin da yake karhin su idan kuka dora musu aikin da yake karhin su to ku taimaka musu akan aikin da kuka dora musu inda ko ne kuka dora musu ka gani baya iya dauka to ku yi da kwan tare da shi a matsayin ka na uban na uban gidan shi kuma yake umurta ku ci abinci tare da su to ina wannan an umurce ka da yaron da bawanka wanda ka siyo shi da dukiyarka wadda take aljihu da wannan bawan dukkan su uwa su daya to ina ga yaron da ka ɗauke shi ya ringa yi maka aiki ka ga min babi aula kyautatawarka ta yi kyautatawar da zaka yi wa bawan da ka so sai dai kuma sabanin haka shine muke yi yaron ka shago zaka maida shi ba komai ba shi kuma iya kyautata me da zaka yi iya rike maka amanar da za yi a cikin rayu a cikin a cikin al'amarin kasuwancin ko kuma a cikin al'amarin ayyukan ku Allah kyauta mana fada'iluhu fadalar wannan bawa allan salim maula abi huzaifa yake cewa na aisha radiyallahu anha daga ummul mu'minin as-siddiqa bintu siddiq yarda Allah shi tabbata a gare ta uwan mummunai siddiqa ya siddiqai as-siddiq shine abubakar ita kuma aisha ba tantama siddiqa ce take cewa istabda'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za ta lailace wata rana mun yi sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin mu koma gida manzo Allah sai ya tafi ya bar sai na tsaya a cikin masallaci lokacin da na dawo gida faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma habasaki yake Aisha me ya jinkirtar da ke biki hutu ba daga masallaci ba lokacin da na hutu wannan kuma yana ɗaya daga cikin wannan wajibi ne game da mai gida a kullum ya ringa bibiyar me yake wa kanuwa game da iyalanci saboda amana ce a kanka kuma wannan amana gobe kiyama sai an tambaye ka kada kasance kamar addayus wanda ba ruwan shi ina matar shi ta tafi ina ta dawo ina yaushe ta dawo gida yaushe ta huta ya kasance ba ruwanka lokacin da ta ga dama ta huta lokacin da ta ga dama ta dawo da suwa take mu'amala duka wannan bai sha maka kai ba wannan shine mafi yawa halin da muke rayuwa a cikin shi a wannan lokacin mutum ba ruwan shi kurum ya saki ragama a yi abin da aka ga dama shi kuma ba da da hurumin ta huta daga gida ba ce ta ba idan ba ta sake ta huta daga gida ba tare da izininka ba a wannan halin hatta ta hita dawo mala'iku suna tsine mata albarka kaga wannan ai batan basira ce wajibi ne a matsayinka na namiji kai kokari ka sani ina ta ina ta tahi yaushe ta huta kuma yaushe za ta dawo kuma yaushe ta dawo shin lokacin da aka bata ta dawo ta dawo ko bata dawo ba in ya kama ayi hada ayi hada in ya kama ayi nasiha ayi nasiha shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Aisha ta dawo kaga ai ya san ina ta tahi amma da yake tambayar ta miye ya jinkirtar take lokacin da na shigo ke bi shigo ba qultu Aisha take cewa sai na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna fil masjidi la ahsan man sami'tu sautan bil qur'an ta ce wallahi manza Allah a cikin wannan masallacin na ji wata murya wanda ban taba jin irinta ba tana karanta alkur'ani kaga wannan shi ne ya tsayar da aisha shi kuma yanzu wannan inda ne ne ka ce kai wani namiji ne ai bari in karanta miki yadda yadda yake karanta wato zani kokarin da karanta miki saboda ai da kwai kishi yawa kana ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aisha yi ta ce ba aka zari da'ahu manzo Allah bai ce mata komi ba kurum ya dauki ya dalmar da'in shi ya fita to wane ne wannan wanda take cewa bata taba jin murya ba irin muryar shi ba yayin da yake karanta alkur'ani kuma wannan shi ne tsari na addinin musulunci in ka ji abin da aka ce to in ba ka yi irin shi ba to ka san wane ne da dan ka yi kokari ka sanya shamaki tsakanin ka da iyalanka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki gamtan shi ya huta wa kharaja yusmi'uhu yahuta yana jin wannan murya wadda ake rere alqur'ani fa idha huwa salim maula abi huzaifa manzo Allah kurum kitibus sai ya hadu ai wannan wanda yake karanta alqur'anin nan salim ne maula abi huzaifa bin utba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati mithluk ya ce dukkan yabo da godiya su tabbata ga ubangiji da ya sanya kwatankwacinka a cikin al'ummata ka gani rere alkur'anin ne yake shi kuma wannan an baka dama iya iyawarka rere alkur'ani hamman za Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa hakika an baiwa abu musa al'ashari mizmaran min mazamiri ali dawuda sarewa irin sarewa iyallan abi dawuda kasancewar idan yana karanta alkur'ani yana rera ya shi kai hatta da mala'iku halartar karatun alkur'ani shi suke kaga salim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ta bashi labari ta yi wata murya ne daɗi tana karanta alkur'ani manzo Allah yazo ya gani yake cewa alhamdulillah da dai Allah ya kaddara aka samu mai irin wannan murya a cikin alƙwa a cikin al'ummata da haka babu wani mas'ala ta riya mutum ya iya ya yi ya ƙurace iya makura wurin rere alƙur'ani saboda an hore mu da idan muna karanta alƙur'ani mu yi tartirin shi ko mu rere ya shi kamar yadda ya kamata mu rere ya shi saboda kalma ce maganganu ne wanda babu irinsu maganganu ne na ubangijinmu subhanahu wa ta'ala idan ba mu girmama su ba idan ba mu rere ya su ba idan ba mu karanta su ba mu darajta su ba to banda ganin da kai wani abu wanda ya kamata mu darajta kamar wannan sanya duk lokacin da za ka karanta alkur'ani ka halartar da zuciyarka iya halartarwa zuwa ga ubangijinka ka reraya iya rerayawa za ka samu duk lada duk harafi ɗai za ka samu lada goma wani amurubin bin al'as ƙara kana faz'un bil madina daga amurubin bin al'as ya ce an samu wani hurgici a cikin garin madina fa taitu ala salim maula abi huzaifa sai na zogun salim maula abi huzaifa wa huwa muhtabbun bi hama'il sayfihi shi kuma yana rataye da maratayin takobin shi idan an ce al-ihtiba shine mutum yayi wani sancin wanda zai ya dora shi yayi ya dora shi kan sakayin shi wanda za ya taho kamar sancir ne daga sama kuma a dar mai tsatso da shi shine ake kira kuma a rataya a wannan a rataye takobi a jikin shi shine ake kira al-ihtiba shi ne wannan karata ya daga nan kuma daga tsatso ma kaɗar mai ya ce ya rataye takobin shi a hannun shi yake cewa fa akhastu sayfi fahtabattu bi hama'ilihi yace amru bin al-as yace ni ma da na ganshi a wannan yanayin ni ma sai na dauki takobi na yayin na rataya na kullu kin tsatsona yake cewa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ala kana fuza'akum ila Allah wa ila rasulihi shin ba zai kasance ba ku zuwa ga Allah kuma da zuwa manzan shi ba ƙara sai kuma manzan Allah yake cewa ala fa'altun kama fa'ala hadanin rajulanin mu'minat shin ba za ku yi ba kamar yadda wa'annan mutanen wannan mazajen guda biyu mummunai suka aikotar shine amru bin al-as da salim maula abi huzaifa kaga manzan Allah ya musu shaida da imani kuma ya nuna su a kowane yaushe a shirye suke ko ta kwana wani hurgici ne ya samu a garin madina manzan Allah ya hutu kuma ga salim ga amrubin al'as da salim amrubin al'as da ya hutu ya ga salim ya rataye takobin shi shi ma ya rataye tashi sabida mi sabida kurum daga an ce musu fir a huta za su huta za su yi su ba da rayukansu su yi saye da sayarwa zuwa ga Allah da manzan shi shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za ku yi ba irin abin da su ma suka yi waɗannan mazaje wanda suke mummunai istishhaduhu bala yace mana mutuwar shi da yi ta shahada fagen yaki jahada salim radiyallahu anhu fillahi haqqa jihadi salim maula abi huzaifa yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi jihadi makuratan jihadi duk lokacin da za a ce a huta a raya kalmar la ilaha illallah to suna sahun gaba diddan su ba da gudunmuwarsu وكان له قدم الصدق عند لقاء الاعداء kuma yana da gabaci wanda yake na gaskiya lokacin da ya hadu da abokan adawa su a kullum su ne yan da bamu dan loma bayan ba sa yarda su koma baya sai an rarrage su su zo a'a kullum su ne a gaban a gaban rundunar ta musulmai shine kana lahu qadma sirta yana da gabaci wanda yake na gaskiya lokacin da ya hadu da abokan adawa walam ya'lu juhdan fi nasr islam bai taba takaita kokarin shi ba wurin daukaka kalmar la ilaha illallah wurin taimakon wannan addinin namu na musulunci wa yanzazi ahlihi kuma da daukaka musulmai yake cewa wa tawaddarat alaqatuhu bi abi huzaifa bin utba alaƙar su ta miƙe ko ta yi ƙarfi ta tabbatu tsankanin shi da abi huzaifa bin utba majibincin al'amarin shi ko kuma ‘yantaccen wanda ya ‘yanta shi fakana haɗu ma la ya saɗiyu faruƙa al'akar ɗayan baya yiwa ya rabu da ɗaya duk inda ɗaya yake to ka ka samu ɗaya ka ce ta gwayu ne duk inda ɗayan ya sa ƙawa shi ma ɗayan yana ƙoƙarin ya kasance tare da ɗan shi duk da kasancewar shi ‘yantaccen bawon shi wanda duka baya kallon haka ɗan uwantaka ta musulunci ake kallo yake cewa wa kana kullu wahidun minhum minhum ma yatamanna law ma da fi nafsi al-yawm alladhi yamutu fihi akhuhu kowanne daga cikin su yana muratar da kasance ranar da za ya mutu ita ce ranar da dan uwan shi za ya mutu su mutu rana daya ruba ma ya kasance ɗaya ya yi murkurin ko ɗaya ya ringa ko dukkansu su ringa tunanin ba za su iya rayuwa ba idan babu ɗaya ba wafi mawuƙai'ati al-yamama lokacin da aka yi yakin yamama kana lahul qadahu al-mu'alla salim yana da wani wani tulu al-qadah shine tulun ko wani makayi wanda ake zuba ruwa inda aka ce al-mu'alla wanda yake da abun kwalhor ruwa a saman shi kenan a cike yake da abun kwalhor ruwan shi a sama kidaya ce yake kenan yana da hannu mai tsaho a cikin wannan al'amarin na yakin yamama da aka yi yake cewa falakada abla fihi bala'an hasan salim ya yi ba da gudunmuwa iya gudunmuwa a cikin wannan ma'arakatul yamama ƙila ake cewa innahu lamman kashafal muslimuna yawmal yamama a lokacin da musulmai suka huto gaban abokan adawar sirarin ma'arakatul yamama mun yi bayani akan yakin yamama yaki ne wanda alkashin jagorancin shurahbil da khalid bin walid lokacin da abubakar yake kwamandanci ko abubakar yake khalifa na manzan allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da musulmat al-kazzab ya salatul asha ya wada da karhin shi allahu akbar ya haɗa da ƙarfin shi ƙalƙashin ƙalƙashin ƙalƙashin ƙalƙashin kira da yake yi na ko da'awa da yake yi ta annabtaka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salim sai yake cewa ma haka za kunna naf'alu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan tsarin da kuka yi ya ku musulmai mu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka ba muke yi ba yake cewa fa hafara li nafsihi hufratan salim sai yi wa kanshi wani rami fa qama fihi sai tsayuwa a cikin wannan ramin wa ma'ahu rayatul muhajirin yawma idin a tare da shi da kai tuta ta mutanen da suka yi hijira daga garin makka zuwa madina tutar sa a hannun shi thumma qatala hatta qutila salim sai ya fara yaki yana yaki har sai da aka kashe shi a wannan ramin da ya sha makance kanshi a cikin shi قال أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله يكي وأخذ رضي الله عنه اللواء بيمينه يرضى الله اشتبتها أقريش سالم ياركي والننتوتة تهنيش ندامة فقضعت سيأك ينكي والنهن الناش ندامة ثم تناولها بشماله سنن يركي والننتوتة تهنيش نهبه فقضعت سنأك أك ينكي والنهن الناش نهبه ثم اعتنق اللواء سنن يرنقمي wannan tuta ta muhajirin da gundugundun da gare shi ya ce waje ala ya ƙara sai ya sanya yake karanta wannan ayar da take cikin suratu ali imran wa ma muhammadun illa rasulun karkalat min qablihin rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akhirayhi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin ake cewa lalle muhammad ba kowa bane ba a cikin ku ba in face manzo ne wanda kad khalat min qablihi rusul kamun shi da kai manzanni wanda suka gabace shi haka ubangiji ya bayyana mana su minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka daga cikin manzannin da kai wanda muka labarta maka sun zo sun yi rayuwa da al'ummunsu sun yaƙe su sun kashe na kashewa a cikin manzannin nan wa'ansu sun sha sun yi mutuwa irin kowa yadda yake mutuwa wa'ansu an halakar da su an labarta maka abin da yawa kana da al'ummunsu wa minhum man lam naqsus alayka ya muhammad da kai manzanni wanda ba labarta maka labarinsa ba a cikin wannan littafin da muka baka wanda ake kiran shi da alqur'ani alƙur'ani ko alfurƙani yake cewa afa'in mata to wannan manzan naku muhammad da allah zai kaddara mai mutuwa irin yadda kowa ke mutuwa auƙutina ko kuma ya hoto fagen yaƙi aka kashe shi in ƙalabtum ala aqabikum shin za ku juya baya akan digadigenku bayan kun yi imani ku dawo kan addininku na iyaye da kakanni ubangiji yake mana kashe da yake cewa man yanqaliba ala aqibaihi falan yadurru Allah shay'a wai ana wannan addinin ana ce maka ka zo kai imani da Allah a ka zo dan alhaji wani dan wane ya baka kaza dan wane yana bada kaza ko dan an maka kaza aka ka shigo cikin wannan addinin na musulunci ko ka bar galgajiya ka shigo sunna ko ka bar bid'a ka shigo sunna ko ka bar sufancin ka ka biyo sunna tafarki wanda yake mai kakke sai wanan nan da yake maka gata yake maka niman nan sai ya mutu ko dan matsayin da aka baka a tahiyya sunna sai aka kwace sai aka baddala ka da wani in qalabtum ala aqabikum za ku juya baya ku bar wannan addinin ka bar sunna shine ubangiji yake cewa wa man yanqaliba ala aqibaihi to ku saurara ku shi duk wanda ya juya baya ya bar wannan addinin ko ya bar tahiyya wannan ta sunna falan yadurra Allah shay'a ta dai rana ba zai cutar da ubangiji ba cutar kanwa za ta koma kan shi za ta koma shi sanya wallahi tallahi a kullum yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara mini hamasa wani lokaci sai ka ji jikin naka baka jin daɗi ko wani lokaci kana da wani uzuri ko kuma wani lokaci kurum ka ji baka so ka zo ka yi karatun wannan ko baka so ka yi wa ubangiji wani abu sai ka tabbatar wa kawunan kafa man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin yuhibbuhu wa yuhibbunahu azillatan 'ala al-mu'minina 'izzatan 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im in ka ce baka yi wannan addinin ba baka cutar da ubangiji ba kuma wallahi ba za ka cutar da musulmai ba waɗanda suke rayuwa tare da kai in ka ce ba za ka taimakawa wannan addinin ba wallahi ba za ka cutar da musulmai ba ba za ka cutar da ubangijinka ba cutar dai kanka za ta koma yake cewa to idan ka ce ba ka yi ba a ai wata dukiya ce gare ka kake ba da gudunmuwa a masallaci ne kake sharewa a karatu ne kake zawa ka karantar ka ce ba ka yi ba ka hasa an taba ka an husata ka wannan mutanen ba su kake wa ba kanka kake wa yake cewa tuwa in ka ce ba ka yi ba Allah zai kawo wa'ansu wanda in karhin ne a taimakawa Allah sun yi ka in dukiyar ce sun yi ka in ilimin ne sun yi ka za su ba da lokutansa dukkan shi akan yi wa wannan addinin na musulunci wala ya kafu da lauma tala'im kowa ba za su taba jin tsoron ba zargin mai zargi ko sukan mai suka za su zo za su ku yi gushin ku ɓata ran wallahi sai sun tsaya sun yi wa Allah abin da ya umarce su ko sun ba da haƙƙin ubangiji akan abin da ubangiji ya ba su na daga ni'ima da haka in ka ce ba ka yi ba kanka kawa kuma za ka tafi ka yi rasfanar lokacinka mi kai a kan shi ko zaman da kake yi ka zo ka halarci wurin karatu in ka ce ba ka yi ba kanka kawa ba wani wanda za ka cutar in ba kanka ba kuma za ka koma gaban ubangiji wannan lokacin da ka bata awa daya gwalgwadon awa daya da kai ka tafi can ka daga wannan fadar ka koma wancan fadar ba a sha fure miye ba ba a sha denziyan ba an sha fure miye ka taso lokacin sallar isha'i yayi ka zo ka bata lokacinka gobe kiyama manzan Allah yake bayyana mana la tazalu qadama abdin hatta yus'alu al arba'in ba wata kawa da zata shuɗe gaban ubangiji sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu kaga wannan lokacin lokacinka mi kai da shi Allah ya baka a ran lokaci wani aiki kai da shi a ina ka sanya shi ka ribance shi ba ka ribance shi ba a wurin yi da mutane a wurin shashanci a wurin wani abin da ba za a yi maka amfani a rayuwarka ta duniya da ta gobe kiyama a nan ka sanya shi ko a ina ka sanya shi to kaga yi wa kai ne ka zo ka zamna yi wa kai ne ka ba da gudunmuwarka yi wa kai ne wallahi in ka ce ba ka yi ba Allah zai kawo masu ba za ka rage ubangiji ba da komai ba shi sun yanan ubangiji yake tabbatar mana wai muhammad ba shi kuke wannan addinin ba ku lega lokacin da manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu umar ya ce wallahi manza Allah tahiya ne ya dawo kamar yadda annabin musa ya tahiya dawo da haka kan inji wanda ya daga bakin shi ce manza Allah ya mutu abubakar yana zauwa ya leka gidan manzan Allah ya shiga ɗakin ɗiye shi ya ga lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu rai a tare da shi ya huto ya yi amma ba'ad mama muhammadun illa rasulun ƙarƙalata min ƙablihin rasul afa in mata au ƙutilan ƙalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين yana to muhammad innahu ba wani bane ba a cikin ko ba ba wata gangan jiki bace ba special ba wannan muhammad ya manzo ne daga cikinku wannan ita ce fifikon darajar shi akan darajar ku amma dai mutum ne daga uwa daga uba allah ya hutar da shi daga dugon mani aka same shi ya huto yadda ake samar kowa haka aka same shi sai dai ubangijin shi ya fifita shi akan bawa ne kamar yadda ubanza Allah sallallahu alaihi wasallama yake tutiya inna ma ana abdullahi wa rasulu lalle ni bawan Allah ne kuma manzo ne wannan shine dan fifiko tsakankanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo ne daga cikin ku idan ubangijin ku ya amshi ran shi ko kuma ya huta fagen yaƙi aka kashe shi ya yi mutuwar shahada za ku warware abin da kuka ɗauka alƙawalin da kuka ɗauka tsankaninku da shi na za ku bautata wa Allah shi kaɗai ba za ku haɗa shi da abin bauta ba za ku koma kan addininku na iyaye da kakanni shirka da bauta wa gumaka yake cewa to tabbas duk wanda ya juya baya akan wannan addinin yaki ya yi wa ubangiji abin da ya dace akan ni'imomin da ubangiji ya yi mai yake cewa falon ya durra Allah shai'a da ɗin rana ba zai cutar da ubangiji ba akan wasa wadda yi ya ce wasa ya ji zillahu shakirin wanda ku ya zarci ya gode wa ubangiji akan ni'imar da ya yi mai yake aiwatar da ayyuka na alkhairi ya tabbatar da diga digan shi akan wannan addinin na musulunci Allah zai sakanta mai da mafi alkhairi Allah sanya mu daga cikin su yake cewa ila alƙutila yana mimita wannan ayar hasse da aka kashe shi kana abu huzaifa ya ƙatil juwara salim fi hadihin ma'araka ga ɗan uwan shi mashibincin waliyin ni'imar shi wanda ya ‘yantar da shi abu huzaifa yana yaƙi a kusa da ɗan uwan shi salim wasu shida huwa al'akhar shi din abu huzaifa shi ma ya yi shahada a lokacin da ɗan uwanshi salim ya yi shahada wa mata ma'an kuma sun mutu a tare mala ya ce wa min al'ajib yana ɗaya daga cikin abin ban mamaki an na saliman waje da huwa wa maulahu abu huzaifa ra'asu ahdihima inda rijilai al'akhar shari'ai ne lalle an samu salim maula abi huzaifa da shi abi huzaifan an kashe su kusa da juna suna yashi a saman ƙasa a kusa da junansu yake cewa ra'sa ahaduhuma inda rijlai al'akhar kan ɗayansu daidai kawar ɗaya kinan sun yi ban-daban kan shi ɗayan a daidai kawar ɗaya haka aka same su kinan takan yi suna sahu guda ɗaya inda salim yake shi ma a nan yake a nan da aka buge shi ya waɗi shi ma aka buge shi maimakon ya yi gaba shi ya yi baya kenan ɗaya a daidai kawar ɗaya yake kan ɗaya a daidai kawar ɗaya haka aka same su fatattu sun yi mutuwar shahada malai yake cewa fana da kullum min kullu wahidin minhum ma tamannahu dukkan ɗaya daga cikin su sai ya samu abin da yake gurata ya mutu tare da ɗan uwan shi Allah ya datar da mu Allah ya mana albarka Allah ya ƙara mana soyayya wa'innan mutane na gari Allah ya sanya muna ɗaya daga cikin wa'inda za mu tashi tare da su albarkacin soyayya da muke yi musu kuma ya sanya mu makwabtace su a cikin gida aljanna kuma ya datar da mu da aiwatar da irin ayyuka da suka yi suka samu wannan tagomashi da yabo a gun ubangijinsu sauran minti tara za mu shiga sabuwar shakhsiyya ko mu bari har sati mai zauwa ko kuma inda mai tambaya yi tambaya kamun lokacin insha Allah ba mana asiri ya taimake mu duniya da lahira ya sanya albarka a cikin abin da muke aiwatarwa ya sanya albarka a cikin mu da abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya ya yi wa sauran kanukan mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk